أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da ake gabatarwa ranar lahadi tsakanin magarba da lisha a nan masjid na sabil huda gawan katare da magaram na littafi da muke gabatarwa al'adabul mufrad na imam wane muhammadu bin ismail wanda aka yi sanin shi da suna buhari imamul buhari wanda wanda littafi nashi adabul mufrad shine ɗaya daga cikin littattafai wanda duniyar musulmi take karanta shi akan abin da ya shahi mu'amala da tarbiyya da kuma tabi'u na kirki buhari ya rasu hijira tana da shekara 200 da nawa 256 imamu buhari ya rasu hijira tana da 256 yanzu muna hijira yau muna ladi 22 ga watan safar hijira tana 1444 kenan rabonmu da wannan mai littafin imamu buhari sai ka yi 1444 ka hudu 256 mil kat san karin su kat muwan te san san francisco nawa tashi no rababu da shi nawa muna 1444 shi kuma ya rasu hijira tana da 256 kenan rabamu da shi shekara nawa salula ta hana kuwa zinda ne kuwa hudu daga wuta kalkin wantar eh kalkin mai ake cewa dubu da ɗari da dubu dubu da ɗari da gomiya tara da hudu kenan rabonmu da shi malamin da ya rubuta wannan littafin al'adam na furat shekara dubu da ɗari da gomiya tara da hudu ma ka da lillahi ba duk abin da aka shi don allah yana zama kenan ka ga rabon shi wai da mutuwa shi ba amma dai zaman da ta shi duk duniyar musulmi ana karanta duk ba bambancin akida ba kaza ba kaza sai yin buhari shine asakul kutub fil hadith shine yayi kowanne sauran hadisi dan aka ce sayyid buhari an zo karshe haka wannan al'adabun mufrad in dai koyan ahlak tabi'u ne na kirki da tarbiya da wani abubuwa ba abinda bai bari ba an zo karshe an zo kaga shekara 1904 a wancan satin muna babi na nawa muna dai bayani inda babba ya girmama yaro yaro ya girmama babba duk daraja mun kare darajar babba mun zo bayani akan yara yadda za a girmama yara a yi kaza a yi kaza a yi kaza a nan niki mun kare babu rahamatu sagir mun kare babu ma'ana hatu sabiyu mun zo babu qublatul rajul jariyat sagira mun kare babun masahur ra'asis sabi inda aka ce yaran mu musa sun jiki mu musu sun ba mu musu bizu mu kaza da irin wannan wanda kaga musulunci da ya kira da wannan inda wani ya zo guna annabi sallallahu alaihi wasallama da karkara da ya zo sai ga a madina annabi da sahabbai suna sa yaran su jiki suna musu bizu suna musu kaza suna musu kaza sai ce a annabi na haka wukewa yara mu ai a can iya wajen goma gare ni amma dai ba wanda nake ɗauka in runguma har mai bizu sai annabi ce mai kana so Allah ya hudda rahama daga zuciyarka kenan kaga sa yara jiki da kama su da runguma su da menene haka musulunci ya karanta ai dan wannan aruwa ta karshe da muka yi kuma baitin tarbiyya hallo yara ana dan ba su liberté kadan su dan wasa baka zawa kai tsanani a gida ka ce kwata kwata ba a yi wasa ba ka zo ka musu amfuluwa ka cika ta da kare zuwa kaza makaranta da kare zuwa kaza lakwal da kare kaza zuwa kaza a yara ƙanana ana kuta musu dan lokaci kaɗan wanda su yi muke ce da turanci su yi dan wani wasa kenan ba an ce ba duka ashwin tikar daga tuwo sai karatu sai barci sai makaranta sai lakwal kamar ka zo ba ka yi musu ba amfura da shaji haka daga yar kaza zuwa kaza mai musu kunne na lakwal ya zo marice malamin makaranta kaza kaza duka kenan ana so yara su rika wani dan wasa a saka musu wani kayan wasa da ana sayawa yara ai shine ruwa ta kashe da muka yi inda Aisha take cewa ina wasa da iya wannan LBB wannan ya sun ta dausa el tsana wannan kaga a gidan annabi ake wasa da ita LBB da wannan ya eh sai dai bambancin su malamai suka ce ita waccan da ake ta yanzu kamar irin namu dai na mu ma da ai a gargajiya na can da ya huce kan na bariki su to ai da na ake su dumuka su ake da da tsumma a yi su to irin wannan ne aisha ta ce kuntu ruwaya mu ta kashe da muka tsaya aisha ta ce kuntu al'abu bil banatin inda nabi na kasance ina wasa da kayan tsanan nan a gur gidan annabi wa kana bi sawahibin ina da abokai wanda suke zawa yara su zo su iske aisha a gidan annabi su yi wasan tare da iya kufe ke na tsanan nan har aisha take cewa fa kana rasulu iza da hala har ya kasance in suna wasa yaran in annabi ya shigo yan kame ina sai yaran sai su tsere kamar sun ga annabi ya zo sai su wari su boye fa yusribu kunna ilayya sai annabi ya ce ku zo ku zo ku zo he mai do sai ce a ci gaba da wasa fa yal abna ma'i kenan wanda kur kake doka wanda ne sauke doka kenan irin wannan kayan je da muke saya yara malamai suka ce da ko waɗanda suke zawa je dai yara su yi wasa a gida halakka ne sai dai wanne ne malamai suka ce kamar na yanzu ai kaga su can da muke wanda muka taso na uwa da kakanni na ita ɗaya kufe in ai tsumma ne ai ka an ɗumka ta ko ga kaza ga kaza to yanzu kuma sai a yi ta ga ta nan da shi karama da kaza da kaza da kaza kenan wannan shi ne malamai suka ce za a gyara amma idan ka suwa iyanka ita wannan ya kufe in amma dai da siffa da kaya a jikinta da wani abalifi ne ba amma dai yanzu ai zaga za a so ta da da minijib ko da kuma da minijib ko da sauran abubuwa to kenan zaga wannan kenan shi ne malamai suka yi bayani suka ce wannan ba an bar yara su yi wani in za su daɗe kufan su kasance ba irin wannan siffar gare ta ba tun da ai ita wannan wasan malamai su tarbiya suka ce me ke koya yaro ai yariya tun kana tun tana karama irin wannan wasan da suke gaɗiya ta gaɗiyar wani gaɗiyar wani yana koya musu tausayi da tsafta da wani abubuwa inda zai ga yariya suna wasa tsakanin suka ce gaɗe ta ta kufe ta rike ta ai ba ta so iya ta yi dauɗa ba ta so a taɓa ni yayi kenan kaga ko da ta doka lesson da take doka kenan zata tashi tana da tausayi ba a so a taba mata tun tana yarinya ga iya kufar da za a ji duk wanda ya ga ta ya taba ta hice ta ce da yadda ta rungume ta haka in an taba ta ta fada kenan ta tashi da ni da tausayi kenan da wannan annabi a gidan shi ake wasa da irin wannan kayan me zaka kiyaye me zan kiyaye akan wannan irin na yanzu da suke zawa da da siffa yawa wadda ba siffar mutunci ba ga da minijif da wani haka to wani za a kiyaye amma da irin wannan manya-manyan da ake na tsimma kasuwa ɗayan kasi ta wasa a gida ba laifi ne ba ganin kun ta al'abu ma'a ba na tun inda nabi a gidan annabi wa kana li sawahibun ya kasance aisha ta ce ina da abokai suna wasan tare da ni har ma in suka ware annabi ne ya maido sai ce a ci gaba da ni da wasa kenan wasan yara musulunci bai ba mi bai hana shi ba sai dai ka ɗauki ka kiyaye a ne yanzu ai ya munana saboda in kamar mutu in salula komi sun hudu har su wuce gona da ini ai dama shi ne muka yi bayani muka ce ai can namu na uwaye da kakanni wanda muka yi su ai ba haka ne beke iyan goruba ne suke da iyan tsumma da iyan kaza da iyan kaza a yi gida ko a yi gidan karto ana gidan wane gidan wane iyan wance su yi wannan ta goyi goyo ta koyi kaza ta koyi kaza duk a wannan wasan to yanzu ba iya kumfan irinsu ne to sai dai na yanzu kuma sai suke da wa'ansu aibi wa'ansu sukofi yana inda zo ko ka zo ba duka zaka haramta ba sai dai ka kame gyara ka ce in za a yi kamata za a yi wasan kayan wasan a yi mi a gyara su su ma irin namu na daƙi yanzu ma ana sai da sai yi ai shi ma wasan alaji wasan motsa jiki ai ba laifi ne ba shi ma wasan motsa jiki ba laifi ne ba wadda kusa wani abuwa mutane kamar wani abuwa yake zauwa dan ya haramta wani abuwa ko mutane mu sai su mai kwandam gaba ɗaya sai su ce yanzu yara su zo su yi wasa su yi bal su yi bal su yi langa su yi kaza su yi kaza haramun ne eh wani suna yi suna zagi a wurin ko kuma lokacin sallah ba sai suke sallah ba shi ne haramun to amma dai baka hawa ba kuma ka haramta abin gaba daya mun gane ne sai ce babu wannan karatu wancan satin ne zan mu tashi babe na 173 babun babe kaulin rajul inda mutum zai cewa yaro karami ya bunayya kenan shi ne ce ma kaulin rajul lissagiri faɗan babban mutum ya cewa yaro ya bunayya ya ɗana don girmamawa ai can bayan mun yi bayani ko babba ya girmama yaro ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to cikin girmamawa ko mun yi bayani muka ce duk wanda ya tashi bai girmama manya in ya girma shi ma allah zai ka yaran zamani su yi wasan kura da shi ko kamar ka zanto a unguwa yanzu misali ai kana samun wanda muka ce ka ba yara kashi ka ba lattijar shin kunya to kai ma sai ka kai ajin lattijawan sai allah ka yaran wa yaran zamani su rika wasan kura da kai a unguwa shi ma hadisi ne eh sai ka girma kai ma ai allah ka yaran zamani kenan shi yara a sa su jiki a yi to sai su ayi kaza ayi kaza to shi ne nan zai kara da sama sai ce shi yaro karami ko da ba ɗanka ne ba in ka gani sai ka ce ya bunayya ya ɗana shi ne ma bayan darasin ne ce ƙaunin rajulus lissagiri ya bunayya kwaɗan mutum babba in ya ga yaro ya kama shi ya sa shi jiki ya ce mai ma ya ɗana sai ce قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي قال كنت في جيش بن زبير فتوفي ابن عمي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله فقلت لابنه ادفع إلي إلي الجمل فإني في جيش بن زبير فقال اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله فأتينا ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إن, والي إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله وهذا ابن عمي وهو في جيش بن زبير فأدفع إليه الجمل فقال قال ابن عمر يا بني إن سبيل, سبيل الله كل عمل صالح فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل فإن هذا أوصى أوصى فإن هذا فإن هذا وأصحابه وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع طابع ɗabi'a طابع to wanda ya ka dogon labari shi kuma abinda muke nema na ashahid kawai ya bunayya shine ashahid ya bunayya qala ibnu umar ya bunayya inna sabilallahi kullu amalin salih kenan qauli ya bunayya shine ashahid shine tarjumar baban da nake qaulu rajulu li sagiri ya bunayya sai kai kam kan titir din karatun da muke abinda muke nema sai ba mu labari na sarauta na bani umayya ya kama labarin abdullahi bin zubair kwana ya kama wannan labarin fasara hadisi sai yace hadasana abdullahi bin sa'id qala hadasana abu usama hadasana abdul malik bin humayd bin abi ghaniyata an abihi an abi ajlan al muharibi qala abi muha abi ajlan muharibi shine ce shi tabi'i ne wannan rike wane abi ajlan al muharibi malaman hadisi sun ce lam yaqifuna ala ismihi sai kunya shi ake yawan kawowa tunda alkunya ce ai abi ajlan tabi'i ne to shi wannan tabi'i abi ajlan al-muharibi kale ce kuntu fi jayshi ibn zubair na kasance ina cikin runduna ko ina cikin sojoji na abdullahi dan zubair ibn zubair kenan abdullahi dan zubair fatuwa fiya ibn amilli to sai wataran sai dan baffa na ya mutu da dan baffa na ya mutu amma baffa mutu ko da dan baffa na ya mutu wa ausa bi jamalin lahu fi sabilillah sai wasiya ya ce raƙumin shi a kai shi a bada shi sadaka fi sabilillah to shi kuma abu ajlan al-muharibi ya kasance na cikin ina mujaddad yana ina rindina tawa ibezbel to can kuma a gida waye mutu murgabi ibn amr shaymi ya rasu da ya rasu sai ce ni ya yi wasiya raƙumin shi a ba da shi fi sami lami ce ba a ba wani ko to sai aka ya faƙultu li ibini sai ibini ajilar al-muharibi sai ya ce faƙultu li ibini sai na ce wa ɗan shi ɗan wa ɗan mamacin idfa ilayya jamala ba ni wannan raƙumin tun da can ai babban na yayi wasiya ya ce a sa shi fi sabilillah fa inni fi jaishi ibn zubair domin ni ai gani ina yaki a cikin rundunar abdullahi dan zubairi fa qala sai dan mamacin sai yace izhab bina mutahi zuwa abdullahi dan umar sahabin manzon Allah hatta nas'alhu haddai mu tambaye shi an iya baka wannan raƙumin tunda kana cikin jaishi ibn zubair ko ba an baka ba fa ataina ibn umar sai muka zo gurin ibn umar dawa dawa fa ataina alif tasina ta ila man ha mun ga biya duk ta gurin kuma za bari ibnul ibn ajlan al muharibi wa wa ibn amulaw fa ataina ibn umar fa qala sai yace wace nan fa qala ta ila man ha ya aba abdulrahman shi dai ɗaba macin faƙali sai ji ya aba abdulrahman ya baba abdulrahman alkunya ibn umar ce ko inna walidi tuwafiya babana ya rasu wa ausa bi jamalin yayi wasiya ga raƙumin shi fi sabilillahi a bada shi sadaka fi sabilillahi wa hadha ibn ammi wannan kuma dan babba na ne kenan shine abi ajral muharibi wa huwa fi jaysh ibn zubair shi kuma yana rundunar abdullahi dan zubairi a fa'ad fa'ilayi jamal shin na iya bashi wannan raƙuman ala ibn umar sai ibn umar ya ce ya bunayya ya ɗana shi ne a shahi kenan sahabai zasu wa yaro magana suna cewa ya bunayya a shahi kan hadisun darjaman nan ne muke nema amma da ya kama wani labari na siyasa ibn bani umayya kenan ya ce ya bunayya ya mi ya ɗana kenan kaga sahabai mutum ko ba ɗansu ne ba don girmama yaro karami in zasu mai magana sai su ce ni ya ɗana kenan duk babban mutum so ake in zai wa yaro magana ya girmama shi don yare sa ana girmama shi zai magana ce ya bunayya ya ɗana ba ya bunayya ba zaka ce wanda harshe ka zaka ce ya ya ɗana ya bunayya ya ɗana shine a shahidin hadisin darasin nan sai mu je sai ce sai ibnu abdullahi bin umar ya ce ya bu ne ya dana inna sabilallahi ita hanyoyi na Allah dai kullu amalin salihun dukkan aiki na kirki shine hanya Allah amma dai fa in kana walidika idan ya kasance shi babanka inna ma ausa bi jamalihi yayi wasiyar raƙumin shi a bada shi fi sabilillahi a bada shi cikin hanya Allah fa'iza ra'aita ƙauman idan kaga wa'ansu mutane musulmi na musulmi ya gazu na ƙauman minin mushiriki na suna yaƙan wa'ansu mutane mushirikai fa da fa'ilai himu jama da sai ka ba ta rakuma kenan kaka ba wannan ko me yasa sai ce fa inna haza dan shi wannan haza ta udu ila ila man a ila ajlan ila ajlan muharib fa inna haza domin shi wannan wa ashabuhu da mutanen shi abokan shi kenan rundune ta ibn zubair fi sabilil gilman suna yaki ne a cikin hanyar kamar yaran wa'ansu mutane ayyukum yada addabe wane ne zai samu sarauta tsakankanin su a shahidinan kawai ya anyi ne nake nema sai dai muka shiga siyasa abin da yake ne sai mu fayyaye mu je dogon zance da zama shiga shahidin zama tsako me yasa ya hana bashi ai yaƙi na gida ne yaƙi na musulmi da musulmi yaushe ne aka yi shi yana sai ka zo duk wani abubuwan da muna dogo shi wata a karatu amma sai ka tsaya dai ka'idar mai risala da ya ce ma wa kafu amma shajara bainahu duk abin da sahabbai suka yi da bayan sahabbai abin da suka yi kai shiru abin ya yi karfin ka yana yi kasan wannan lokacin da abdullahi bin zubair sama saman buce yaushe ne aka yaƙin abdullahi bin zubair da wasu kai bani umayya ma'amma abdullahi bin zubair da wata kai a kasi da hajjaj alhulfawu da shirin kam arba mudu kun saba samun shi alhulfawu da shirin kam abubakarin umar usman aliyu wannan ma tuwafi aliyu wannan ma tuwafi aliyu bin abi talib man kana khalifa a'a al-hasan wa tanazala hasan ba'da ayyami wa taraka al-khilafa liman lima'awi bin abi sufyan wannan ma to ma'awi bin abi sufyan kenan huwa allazi yutabiru awwal khalifati bani umayya kenan bayan kulfa'u rashidin guda hudu wannan sun kare mulki zan mutu da karatun ne mu yawon kuma bayan kulfa'u rashidin sun kare mulki guda hudun nan kenan halifa sai bani umayya suka dauki mulki bani umayya su ne farkon halifar siwa ne ma'awai bin abi sufyan ya dauki mulki shekara ta nawa 41 daga hijira har zuwa kuma 61 shekara nawa kenan 20 yana mulki bani umayya sun yi halifa guda nomidar ta'ala halifa guda goma sha hudu bani umayya suka yi suka fara mulki da ma'awiya a shekara tana ta 41 hijira suka bari a shekara ta 130 da nawa da biyu halifa guda goma sha biyu zana guda biyar a sha hudu ma'awiya yazidu a ma'awiya bin yazid da kuma ma'awiya sani yazid yana da ɗa ma'awiya ma'awiya sani da ne shi da ya hau tanazala ba da ayyami sai ya sauka bayan 'yan kwanuka bisa ke ma'awiya yazid bin ma'awiya ma'awiya bin yazid tukwana marwan bin hakam abdul malik bin marwan walid bin abdul malik suleiman bin abdul aziz umar bin abdul aziz tukwana haka je suna su sha hudu almuhim da yana shi abdullahi bin zubair ne su magane sun fara rikicin ne tun zamanin lamma tuwafiya ma'awiya bin abi sufyan lamma tuwafiya ma'awiya lokacin da ma'awiya bin abi sufyan ya rasu lokacin da aka yi mubaya a yazid dan ma'awiya shine halifa daga nan suka fara rikici shi abdullahi bin zubair bai yi ba mubaya ga yazid sai ya tare a ina a makka kenan daga nan sai da suka yi suke rikicin nan tun lokacin mutuwar ma'awiya ma'awiya ko ya rasu a hijira tana da shekara 61 kenan shi yazidu dan ma'awiya ya hau hijira tana da shekara 61 ya rasu hijira tana da shekara 64 kenan ya shekara nawa shekara uku to a shekara uku ne da abdullahi bin zubair bai mai ba mu baya a yana maka kenan shi ne suka yi ta murasala tsakanin su da yaƙi a ta tsakanin su kenan ai a lokacin nan ibn umar yana rayu dan wannan da za ba da abin aka ce in ka ce lokacin hajjaji ne ai lokacin hajjaji ibn umar bai bai rayu a takaicin take cewa kenan abin ne yayi dogo shi abdullahi bin zubair tun da wannan suka fara suka fara gwagwarmaya ta yazid bin ma'awiya kuma ya zo da wa ma'awiyar sani ya zo da marwan bin hakam ya zo da abdulmalik bin marwana yana da halifa kuɗi na bani umayya sai dai shekara tara sai suna gwagwarmaya da su yayi da halifa guda hudu yayi da wa yazid bin amma dai ka ɗauka na yawa ma'awiya mubaya'a kan mu ta sosai yawa ma'awiya mubaya'a yazid ne biwa mubaya'a ba tunda a futuhat da aka yi zamanin mu'awiya bin abu sufyan abdullahi bin zubair ya yi an da shi hafatar ifirki a yi shi amma ne zamanin yazid bin mu'awiya lokacin ne shi abdullahi bin zubair bai yi wasa yazid bin mu'awiya mu baya kenan daga yadda suka yi duk wannan abubuwan da nake cewa kafu amma shajar bainahu kenan suka yi da yazid to annan ne shi wannan ibn al-ajalan al-muharibi zo ce a bada abu shi yana cikin jeshi wa yana jeshi zubair lokacin nan kuma zubair yana sha da da yazid to da yazid bin muawiya ya rasu hijira tana da shekara 64 sai dan shi muawiya bin yazid ya hau shi kuma tanazala sai sabka ba da ayyamin bayan yan kwanika sai ci ya bar mulki to daga nan shine marwan bin hakam sai ya dauki mulkin khilafar bani umayya kenan sai kuma rikici kuma sai ake da abdullahi bin zubair da da marwan bin hakam kenan aka ja aka ja aka ja aka yi ya rasu shi ma marwan bin hakam da marwan bin hakam ya rasu watsuka abdulmaliki abdulmaliki bin marwan kenan zamanin abdulmaliki bin marwan shi ne suka yi da da abdullahi bin zubair har aka kashe abdullahi bin zubair duk ya rufe hajjaji bin yusuf sa'afi a shekarar hijira tana saba'in da uku ya rasu abdullahi bin zubair sama sama da yi wannan wa kafa ma shigar bai rahu ba da rasin sira ne muke sai mota daga nan sai ruwa ta gaba ta ce
قال حدثنا حدثنا عم عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمهم ال- لا يرحمه الله to kaga wannan ruwa ita ma akan dai a girmama yara ne take ma sai daga sahabin manzon Allah wanda ake ce mai Jarir bin Abdullah al-Bajali shine yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man la yarhamun nasa duk wanda baya tausayi mutane baya jin kan mutane baya tausayi mutane la yarhamuhullahu shi ma Allah ba zai ji tausayin shi ba ba zai ji kai shi ba kenan duk a rayuwa in ka zama to kai ba ka da tausayin yaro ko babba ba ga uban kowa da gashi a kita komi to kai ma Allah ba zai tausayin ka ba shine man la yarhamun nasa duk wanda bai tausayi da jin kan mutane la yarhamuhullah shi ma Allah ba zai jikan shi ba ko yi tausayin shi ai ta aka aruha ma yarhamuhum irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai kenan Allah baya tausayi baya jin kan duk mutumin da baya jin kan ko tausayin mutane kenan ka dauka kuma mafhumul muhalafa li hadha nas wanda yake tosayin mutane kuma shi Allah zai yi zai tosaya mai ya ji kan shi mafahimul muwafaqa mai mafahimul muharba ke duk wanda yake tosayin mutane yake jin kan mutane yake saurara mutane shi ma Allah zai mai wannan wanda bai wannan kuma a cikin wannan sai ya ce
قال حد- حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة بن جابر قال سمعت عمر أنه قال من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم ولا يغفر من لا يغفر ولا يعفى عما لم يع- يعفو ولا يوقع من لا يتوقع to shi ma kaga wannan kima daga wa kabisa bin jabir kuma wannan ruwaya abu dauda ya fito ta albani ya hassana ta yace sami'tu umar daji umar yana cewa wani umar kenan da sahabi aka ce ma umar aka yi shiru da ogan ake umar dan hada kenan da a zo a ce ne abdullahi a yi shiru kasan da wa ake yaushe ne kenan da aka ce ma sami'tu umar naji umar ya ce asabai kasan umar dan hada kenan umar dan hada ya ce man la yarhamu duk wanda baya tausayin mutane ko baya jin kan mutane la yuhamu shi ma ba a tausayin shi kenan Allah bai tausayin shi wala yughfiru kuma duk wanda baya yafi wa mutane man la yughfiru shi ma ba a yake mai wala yu'afu ba a rangume amman la yu'afu duk wanda bai rangume ga mutane wala yuwaka wanda bai kariya ga kanshi shi ma Allah bai kare shi kenan abubuwa ne ce ba sai zana abubuwa na na farko eh la yarhamu la yarhamu man la yarhamu wanda baya bai to sai bai jin kai la yarhamu shi ma ba ba to sai shi ko a cikin shi na ɗaya kenan na biyu ba duk wanda bai gafarta wa mutane la yugafiru man la yaghfiru wanda bai gafarta mutane shi ma ba gafarta mai wala ba a rangwame ga wanda baya rangwame da mutane kuma fa ba a kariya ga wanda baya kare kansa da gini ba a kariya ga wanda baya kare kansa abinda zaka gane anan duk cikin al'umma waye bene annabawa ne kadai su ma masu mai ne Allah ya kare su ko ai annaba su ma Allah ya kare su ma ba ta ke in kittala tarkuna ilahi menene kenan annaba ne Allah ke su ma yake kare su ko da sai abin sai Allah ya kare su to cikin mu nan dan adam waye bele ai babu shi ko duka duka tun malunci ka duka za babu to kenan yadda kai ma zuwa wani laifi yadda ake ma laifi kai ma kana wa kana wani kana auna laifi da kai kai wa mutane ma mu to dan wani ake sanda abin da kai kai ne ka rika jin kan mutane ka rika tosayi kana akuwa kana ni ba ta yi ba ala to hibuna ba ku so ko Allah ya muku mi to da haka kuma kuma mutane ne gafara kenan duk wanda zai ga artist ne wanda bai jin kai ba a jin kai shi wanda bai rahama ba a rahama shi wanda bai gafarta ba a gafarta mai wanda bai tausayi ba a tausayi shi wanda bai rangoyi ba a mai rangoyi kuma in ka dauki sunnatul hayat ta rayuwa haka ne duk wani abu ana wadi duk haka ne ko da baka yi ba za a yi haka haka ta biyo kanka sai babi 174 sai ce irham man fil ard duk inda ke duk abin da yake cikin ƙasa mu nan falfaje duniya din nan cikin ƙasa ka ji kanshi ka ji tausayin shi ko da dabba ne shine cewa irham ka ji tausayin man fil ard duk wanda yake cikin ƙasa sai ce قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر عن عمر قال لا يرحم من لا يرحم ولا يغفر لمن لا يغفر ولا يتاب على من لا يتوب ولا يوقع من لا يتوقع kenan hadisin hadisin sama ne ko sai ce mi la yurhamu ba a tausayin ba a jin kan man la yarhamu wanda bai jin kai wala yughfar ba a yafiya ga wanda shi ma bai yafiya wala yutab ba a amsa tuba ala man la yatubu wanda baya tuba tuba musulmi kenan wanda ya ce ya bar abin kuma zai koma wala yuwaqa ba a kariya ga wanda baya iya kare kansa daga laifi kenan kaga hadisin sama ne mai da ga wata siga sai ya ce قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن بن مخراق عن معاوية بن رقة عن أبيه قال قال رجل يا رسول الله إني لأذبه شاة شاة فأرحمها أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها قال والشاة إن إن رحمتها رحمك الله مرتين ita wannan ruwa ita mata namu ne wai tosai ko da dabba ka yi tosai ko da dabba ka yi tosai da wani annabi sallallahu alaihi wasallam yana a daji ko da hamshiya ko wani abu ta yi bai ka doki annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko dabbobi gare ka akwai ka tayi sabuwa aihuwa ka zo ka yanka ta Allah zai raba ka da abin da ke sauran tashin kiyama ai akwai da ya an ce miki ko to sai tayi sabuwa aihuwa da mace da ta sanar da sahibin ta aihu kai da mace ka zo ka yanka ta ka yanka uwai ai da kwato sai ko to wannan kaga ai akan halaka ne ma amma da annabi ce ba da to ai wannan dan wannan hatta dabba a wajen jin kai da tosai duk kiyayewa ake ai tosai mutum shi ne wannan hadisi cewa hadathana musaddadu qala hadathana isma'il bin ibrahim qala hadathana ziyad bin mihraqin an muawiya bin quratin an abi qala qala rajul wata ana fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan miji ya ce kama ana fada a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana zama haka sai wani mutum ya magana me yace ce ya rasulullah ya manzan Allah inni la azbahu shatu ni in dai zan yanka akuya fa arhamu haka ga ina fa arhamuha ina tusayinta yana yanka wai amma dai ce in zan yanka akuya ina tusayinta shine inni ni la azbahu shatu in zan yanka eh da kuma magana ta kwaro inni la azbahu shatu ni in zan yanka akuya fa'ar hamwa sai ina yanka ta amma ina tausayin ta au qala ko kuma ga wata ruwa ce aka ce yace inni la arhamu shatan ni ina tausayin akuya ina jin kan akuya an azbaha banna ma iya yanka ta dan tausayi wai shi na farko ce in zai yanka ta da kile ke yanka ta yana ne yana tausayin ta ko kuma yace kai inni la arhamu shatan ina tausayin akuya an azbaha in iya yanka ta banna iyawa kamar yadda Allah ya ce bai iya yanka amma dai a musulunci ai an ce mata Allah ko a yanka ko to amma dai a rika jin tausayin nasu kamar yanzu ai a musulunci an hana ga dabbobi naka ne ko kaji ko akuya ko mine ne ka kamo su suna garke a gaban su ka ɗauko wannan ka yanka suna gari an hana wannan ko kuma zai kamo ta ka yanka ta akuya ka jayo ta da ƙasa ana ja ana ja ana za a zo a yanka ta ta hadisi ba ta ka watsa ka ka watsa ka ka ba da wahala ka yanka ta kenan kaga shi yasa wannan sabo yace shi in zai yanka akuya ma to sai yake kai yace ni banna ma iya yanka ta annabi ya ce ne washatu annabi ya ce akuyan nan in rahimta ha idan ka ji tosayin ta ka ji kanta rahimakallahu kai ma Allah zai ji tosayin ka ji kanka marratai ne annabi ya ga bisu hasu bi da yace ni annabi akuya in zai yanka ta ina tosayin ta annabi ne ban na iya ma yanka akuya don tosayinta annabi ya ce ita wannan akuyi in dai kana tosayinta kai ma Allah zai yi tosayinka ya ji kanka annabi sai da ya mai misali wannan magana haso na haso biyu domin ke gane ya kenan kenan hatta dabba jin kanta miki balle ko mutum dan adam sai ya ce
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي yace Abu Hurairah Abdurrahman bin Asar ad-Dausi ya kuli yace sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama naji annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama as-sadiq mai gaskiya ne al-masaduq abin gaskatawa aba kasim baban al-kasim shine al-kunya annabi sallallahu alaihi wa sallama aba kasim ya ƙulu yana cewa latan zuɓin rahama ba a kuddawa a fizge a kwace rahama to sai ba a amshi shi illa min shaƙi sai dai daga shaƙi dan wata wanda bai rabo ranar tashin kyama an haka ce shaƙi wanda bai samun rabo ranar tashin kyama yana shi ne annabi ya ce ba a kwace rahama da tosai sai dai daga ba shi da shaƙi ko matsaya ce alahira ko yana makwahomul muhalafa kuma duk wanda ga yana da tosai shi kuma sa'idi ne kenan latun za'ur rahama ba a filke a amshi rahama tosai illa min shaƙi in ka ka amshi to wanda aka amshi rahama da tosai to shaƙi ne matsayaci ne ranar lahira kenan duk wanda bai jin kan mutane bai tosai bai bai bai kenan shi ma kasance shaƙi ne sai ce قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال أخبرني جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمهم الله لا وال- يرحمه الله wannan hadisi mai shi tambaya mai ta bayanin shi man la yarhamun nasa duk wanda bai tausayi bai jin kan mutane la yarhamuhullah shi ma Allah bai tausaya ne ba ko muhalafa kuma duk wanda yake tausayi mutane shi ma Allah zai tausaya mai duk mai bayanin shi adalci ya tambaya da suka wuce sai babu na 170 da nawa da biyar yace babun babu rahmatul iyal rahama to sai jin kai da rahama ga iyalai an aka ce iyalanka da kwai ahalinka da kwai iyalanka an aka ce iyalanka duk waɗanda suke ka ko da ba a gidanka ne yake sunan su iyalanka ahalinka kuma su ne matarka iyanka da sauransu amma dai iyal anan da abin da yake ne suwa duk wanda suke ka su kuma matanka da iyanka su kuma ahalinka zai ga aita wa amur ahalika to aina ahalika yake banda wanda suke waje shi kuma iyal haudin mutum in dai kalkashin ka yake ko da ba kai kake ci da shi ba in dai kalkashin ka kai ne fitar da shi to yana kalkashin iyalinka don wannan wannan babu zai ma akan rahama rahama ga iyalanka duk inda suke ka je ka yi tausayin su ka ji kansu ka zauna da su lafiya sai ya ce قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا وهب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالع- بعيال وكان له ابن مسترضع في ناهية المدينة وكان زئره قيناه وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذ بإذخر في فيقلبه fayuqabbilu فيقبله ويشمه wannan ruwaya sai take baka labarin annabi sallallahu alaihi wasallama ruwaya ce wadda muslim ya hudo ta kuma ta zo na adab nufrat tana baka annabi sallallahu alaihi wasallama labarin shi yana son iyan shi yana son iyallan shi yana so yana so yana so sosai kamar yadda muka yi can baya annabi sallallahu alaihi wasallama su hasan da husaini ya rungume su ya musu bizu ya musu kaza ya musu kaza duk mun yi wannan to shi nan ma nan yace mu yake ba mu labarin wani da daga cikin ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ba a gidan annabi ne ma mai yaron yana reno ne an kai shi gidan reno amma duk da wani annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya je gidan renon nan ya rungumi yaron nan ya mai bizu ya mai ya mai ya komo gida shi ne yake ce mu ruwa yace hadathana harami bin habsin qala hadathana wahayb qala hadathana ayyuba an amr bin sa'id an anas bin malik daga anas dan malik hadimin nabi sallallahu alaihi wasallama kale ce kana nabi sallallahu alaihi wasallama anas sai da ya zauna shekara tara yana wa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima kenan ka san ba wanda zai iya bada labarin ga kamar wanda ya zauna daga shekara tara sai anas dan malik yace kana nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance arhamun nas mafi tosayin mutane bi iyali da iyalan shi kenan ya yi kowa tosayi gaba ga iyalai shi shine arhamun nas mafi tosayin mutane bi iyali ga iyalai shi sai ce wa kana lahu ibnun annabi ya kasance yana da wani yaro mustardi'un yaron da aka kai shi renu kenan ba a gidan annabi yake. fi nahiyatul madina an kai shi renan ne a wani gehe na garin madina doki fasar kashin bakin wa kana lahu ibnun mustadi'un annabi ya kasance yana da wani yaro wanda aka kai shi reno shayarwa fi nahiyatil madina a wani gehe na garin madina wa kana za'iruhu qainan za'ir za'iruhu za'ir abin da yake yana merena mereno ana kiran shi larabci za'ir sawa'un namiji ne ko mace ke ce to kenan abin da yake ne mijin merenan ya kasance qainan haddad menene makeri ne shine kain hadda da mere nan ya kasance makeri ne wa kunna na atihi mun kasance muna zawwa gurin yaron inji anis wa qad hana albayt bil izhar ha in mun zo gidan zan mu ga gidan ya turmike da hayaki kad za wannan izhir abri ko ita ciyawa da ta tsaure izhir wa sadaka ban tsaure shi gamba yake haka kenan wai dan mutuma makeri ne ai kula yana hura wuta ko to shine Anas yake ba labari yace in mun zo gidan zai ga gidan ya turmike da hayaki na izhir na ciyawar izhir fa yuqabbiluhu sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama wannan yara ya mai bizu ya sumbance shi wai shimuhu ya shinshina shi kenan wajen rungumo shi kamar yadda muke rungumo yaro haka musa shi jiki shine ke ne to wani yaro ne wani yaro ne a ɗaya fasara kashin baki kana nabi arhamun nasu bi iyal qawm wa kana lahu ibnu mustardiun annabi ya kasance yana da wani yaro wanda an kai shi shayarwa fi nahiyatil madina a wani gehe na garin wa kana zuirhu ya kasance mai renan nashi kainan makeri ne wa kunna na atihi mun kasance muna zawa ziyarar yaron ni da annabi ishanis wa qad dahana albayt bil izhir gidan ya turmike in muka zo gidan ma ya turmike da hayakin izhir ciyawal izhir fa yuqabbiluhu annabi yayi sumbanci yaron wai shin muhu ya rungumo shi shin shi nashi wani yaro ne a cikin iyalan sallallahu alaihi wasallam wani ne alkasan ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam iya nawa gare bakwai ko duka suka mutu su da yara sai sai fatima da zainab da umu kulsum su ne har suka yi aure to shi ibrahim na nawa ne a cikin ɗiyar na na hari ne ibrahim na nawa ne na nawa ne in ka karanta hadisin maza gani ibrahim na nawa ne da bakwai to shi ya ce na bakwai wala ya ce da bakwai ibrahim nan wani na biyu ko na farko alkasim wa abdullahi wa ibrahim auladin nabi sallallahu alaihi wasallam sawa tun da ya kuka ya rago to mun san wani wai ibrahim na nawa ne a jeri na na wasu ce bakwai wasu ce a jeri ɗaya annabi ibrahim na nawa ne yawan kansa hadisi wa aisa gane ibrahim na nawa tun da ya ce hadisi ya zo daga anas bin malik kenan labarin wani gari ne ake labarin madina da ake su kuma wancan aiyan hadija ne an aihe su a makka kenan labarin ma zaka baka labari tun da anas ne aka yi labarin labarin garin madina ake kenan ibrahim ne dan ga ruwaye muslim ya zuma kun da sunan dan ya ce ma ibrahim ne nan adawul fara bai kama ba kowane yaro ne kenan a ruwaye muslim ya zuma annabi sallallahu alaihi wasallama dan shi ne ibrahim dan mariyatul qibdiya an aihe shi hijira tana da shekara goma bai jima ba ya rasu shine auta a ɗiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ibrahim duka shekara biyu ba 'yan watanni kamar wata sha shida wata ruwa ake cewa wata ruwa a ce ai yayi wata sha bakwai lokacin ai da ya mutu ne ba a ida renon shi ma an kai shi renon shekara biyu ba a ida ba ai inda ya mutu ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da kwai mata biyu aljanna sai ida renon nashi da ya rasu kenan ya rasu tsakankaninsu da annabi duka wata uku ne bayan ya rasu da wata uku ga wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kenan da abin da zai gane ne ibrahim shine auta a ɗiyan annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu shekara kamar ɗaya suka mutu da annabi sallallahu alaihi wasallama tsakanin mutuwar su watanni ne kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake kai mai ziyara gurin wadda take renin nashi ana ce mata ummu burda ko kuma ummu saifi amma dai sunanta haulatu bintu munzir haulatu bintu munzir take renan shi shi kuma bara'u bin aus ne mijin nata shine haddad din bara'u bin bara'u bin aus shine mijin nata ita kuma wace haulatu bintu munzir alkunya ta ummu burda ko ummu saifi kenan ita take renan dan na annabi ibrahim garwaya muslim lokacin da aka aiko shi ga al'adar larabawa reno ake bada sai matan madina ansar suka zo da gaugawa kowa tana so sai an ba ta ibrahim ta rena kowa don ta samu daraja annabi sai annabi sai ya doke sai ya ba ummu saif ita haulat sai ya bata da ansar kowa zo ana rubi kowa na cewa ni za a ba irena ni za a ba irena shi wannan makeri yana bayan gari sai aka bashi aka ce shi zai rena shine shi wannan bara'u bin aus da ba ta shahaula suka doki ibrahim suka yi suka rene shi har yayi shekara guda da yan watanni a gidansu sai allah ya amshe shi tsankaninsu da mu annabi muka ce wata uku ne ko na abubuwa sai ya ce
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان أنا أبي حازم أنا أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترحمه قال نعم قال فالله أرحم بك منك به wa huwa arhamur rahimin
to wannan ruwaya ta mata zuwa sunanin nisa'i kuma tana cikin sahih al-adab al-mufrad wanda albani saha yace hadathana abdullah bin muhammadin qala hadathana marwan qala hadathana yazid bin kaysan an abi hazim an abi huraira ata nabiyyu rajulun wani namiji ya zo gurin annabi ata nabiywa rajulun wani namiji ya zo gurin annabi kamar fada annabi sai wani namiji wani mutum ya zo da ya zo kuma wa ma'ahu sabiyu yana ɗauke da yaro karami kenan zai gane suna sabai ce suna annabi ce mai gida ya ɗauki yaron shi in zai je wani guri sai tare ko gane kamar yanzu ka je wani guri ka ɗauki yaron ka ɗan karami haka ne suna sabai kenan ana fada annabi ne a ta sai wani namiji ya zo tare da yaron shi aka ce sabiyu yaro karami faja ala ya dummuhu sai namijin ne ke rungume yare ya dummuhu ke rungume shi zuwa gare shaka faƙalan nabiyu annabi da ya gani sallallahu alaihi wasallam sai cewa wannan mutuma a tarhamuhu kana jin kan kana tosayin ya dan nan naka ne kana tosayin shi ne kana jin kan shi ne kana tosayin shi qala na'am sai wannan namiji ya ce eh annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yare ina son shi ina tosayin shi qala sai annabi ya ce fallahu to ka sani Allah arhamu bika ya hito sayinka minka daga kai zuwa gari kamar kenan Allah ya hito sayinka yadda yadda ke to sayin wannan yara wa huwa arhamu rahimin Allah shine yayyan mai jin kai da tosai kenan kaga me yake ma kenan idan kana sa yaron ka jiki kana rungumo shi kana tosayin shi kana mai kana mai kenan kai ma Allah zai so ka yada yada yada tosai yaron daga nan sai tsaya na yara da kaza kaza sai nuna mu kuma to sai nan da jin kannan ba wai yara ba ba dan adam ba har dabba ma har dabba ma ana to sai ta ana jin kanta shine sai ma babi na 176 sai ce ma babun rahmatul bahaimi jin kai da tosai na dabba dabba wannan kamar da da muka ce ba ka zuwa tayi kwai a daji ka doke amma dai malamai suka ce banda kaji tunda su kaji ayi daman da ce yaki kamar dai a daji inda za a daji ta yi bai ka ɗauke mata ko kuma akuya sabuwai ko tunkiya ta aihu da sahi ka yanke ta da mai ce malamai suka ce ko da laye ce kai ko da laye ce a ce tunkiya ka daya to sai ta aihu da sahin laye ba ka ce ba a laye ce bari in yanke ta ba a wannan saboda to sayin wannan da to shi ne ce ma rahamatu to sayi da jin kai na baha'im dabbobi shi ne kama wannan kisar mashahuriya wadda mun sha kata a nan ta wanda ya zo ya ga kare yana talin washi ya rasa abinci yana cin ƙasa ya ba shi ruwa karanta ce قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح سمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحق يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل بئرا فنزل, فنزل البئر فما فملا خفاه فملا فملا ثم أمسكها بفيه فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرة قال في كل ذات كبد رطب أجر.
رطب رطبة أجر to tare ki da na musa ai kullun tare ka shi ba hadasana حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في حرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فدخلت فيها النار يقال والله أعلم لا أنت أطعمتها أطعمتها ولا سقيتها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت فأكلت من من خشاش الأرض to wannan ruwaya ce guda biyu kuma ruwaya ce wadda duka ita wannan ta wadda ya fara karanta wannan buhari da muslim sun hudo ta ita ma ta bin buhari da muslim sun hudo ta duka ruwaya ce duka guda biyu sahihai hadisai ne sahihai duka biyu hadisi na farko yana nuna mu jin kai wai ba sai dan adam ba ko dabba ko dabba kai ji kai Allah sai ya biya ka dan wannan a ed na imanitar nan mutum haka ko kafiri ko kafiri taimaka ake ka samu lada ko kafiri taimaka ake ko dabba ka taimaka sai ka samu lada kenan shine kamun labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbai wata rana ana zamne sai ya ce wata rana an yi wani mutum saboda kare ya shiga aljanna saboda kare aka sashi aljanna kaga kare ko a dabba ma ba shine ma an gani biyara sun je shi to sai ga wannan mutumin ya shiga aljanna saboda kare kuma aka yi wata mace saboda mage ta shiga wuta saboda musa musa ta sa ta wuta na farko kare ya sa shi ne aljanna na biyu kuma musa ta sa ta ina ta wuta to sai mu fara nakara sai ce حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سار الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وترى وني نمجي yana tafiya akan hanya wani namiji yana tafiya akan hanya ishtadda bihi al-adash sai ishirwa ta tsananta akan wannan mutum cikin bulaguro ne yake na kan hanya sai ishirwa ta yi ta tsananta akan shi annabi ne na zamne yake ba sahabbai labari irin kisoshi wanda aka yi a da na annabawa ko zamani kan yanzu abin da aka yi yadda mala'ika ya gami su annabi ke gawa sahabbai su ma yace wata ran wani namiji ne yana tafiya yana tafiya akan hanyar nan ishtadda bihin adashu sai ishirwa ta tsananta a kai shi kenan tsakar daji sahara yana tafiya ishirwa ta yi ta buga shi kenan duk nema yake inda zai gani ruwa ko yana tsakar tafiya da sai aka ce fawaje da bi'iran sai ya samu rijiya sai Allah ya taimaka ya zo habbatin rijiya da ya zo rijiya kuma babu guga ma fawaje da bi'iran da ya zo rijiya babu guga fa nazala fiha sai ya sabka cikin rijiya shiga ya ciki tunda babu ne guga ba lai ɗauko shine ce fa nazala fiha sai ya sabka fiha cikin rijiya da mai da kudu ila rijiya da ya shiga cikin rijiya fa shariba ya ɗauko ruwa ya sha ya sha ya sha ya sha sun makaraja sai ya kama sai hoto daga rijiya ya zama irin zamanin da yake na da ya je shi ruwa in ya sha ruwa hankalin shi rezo in shi ya komo yana dan wuta ci gaba yana wannan kawai sai daga kote in shina sai ga wani kare na ta lallagi yana lallagi har yana cin kasa gurin shi ne ce fa'iza kalbun yalhas daga bangare guda sai ga wani kare yana lallagi irin lallagi kamar mutum in ya gaje na irin da kare kare da yake wannan in ya gaje wannan kenan ya akuli sara har yana cin kasar gudu ya gaji haka sake ci shi wannan kara min al'adashi shi ma kare mine ne ishirwa ce ta buga shi gari kuwa ya shiga rijiya to sai ya kyage sai ishirwa ke jina cin kasa na tono kasa na haka na mafa ƙalar rajul sai wannan namijin arai sai ya ce laƙar balaga hazal kalbu min hazal kalba min al'adashi misilin lazi kana balagare haƙiƙa wannan karan ishirwa tsananin ishirwa ta kai mai kwatamcin wadda ta kai mini tun da ya sai ya imajini irin ishirwa da ya ji tambago sai ta kira shi ma wannan karan abinda na ji shi ya ji fanar zanar bi'ir sai sake komawa cikin rijiyar to ba guga ya zai fama la a kofi sai cika takalmin shi kofi kamar takalmin su ba na mai ba na fata wanda kamar su ne inda su ne ɗin su ne sai cika su ne shi da ruwa da ya cika su ne shi sun mu amsaka habibi sai rike bakin takalma fasa kakalma sai zo sha da wannan kalma kaga da takalmin shi ma ba guga ya koma ya ci ko takalmin shi ko shi ya zo shayar da wannan karar dalilin wannan abin da yi sai aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce fa shakara lahu sai Allah ya mai godiya fa gafara lahu kuma Allah ya gafarta mai sai ya shi aljanna dalilin kare da ba aka ce afadin da sadaka su kuyi ma ka san sadaka ruwa ta yi kowace lada to sahabbai da aka ba su wannan labarin sai abin ya ba su mamaki suka ce kare annabi kalu ya rasulullah suka ce ya manza Allah wa inna lana fil baha'im ajran kenan annabi a cikin dabbobi ma a cikin dabbobi in muka musu aikin kirki muna da lada kala sai annabi ya ce fi kulli zati kabadin a cikin dukkan ma'abucin hanta danya da kwai lada kabad hanta rada batun danya da kwai me ko saiwa ko hanta duk tana ɗaukar kabad kenan duk abu dai me yake ne danya kenan duk abu me memi mai lumfashi kenan duk abu mai lumfashi in dai bai mutu bai na lumfashi in ka zo kai mai ne ka tosa mai kana da ni lada kenan shi ne duk abu mai lumfashi in dai ka taimaka mai kana lada kalkashin wanda ne mutum suka ce har kafiri ka taimakawa kana da lada kaga saboda ne saboda kare ya shiga ina aljanna ita kuma wannan mace sai ce a nan annafi'in an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar dan haɗaɓe annar rasul sallallahu alaihi wasallama kala annab sallallahu alaihi wasallama ya ce uzibat imra'atun fil hirra wata mace an mata azaba saboda kyanwa saboda musa kyanwa aka mata azaba da annabi yana bada labarin al'ummomi ne wanda suka wuce shi wanda ya shiga aljanna saboda kai sai ce saboda kare shiga aljanna ita kuma yace uzbat imra'atun fi hirra wata mace an mata azaba fi hirra saboda kyanwa musa ita ce hirratu habasatha ha ta tsare ta hatta ma ta tujuan hatta mutu musannan dan yunwa kamar ka dauki musa ka rihe ta a daki ka tafi gurin aiki baka yi baka bata madara ba baka bata tuwo ba baka barta wata zo ta cikin ka so a gida ka rihe ta hatta mutu to ita wannan mace haka tai shine yace habasatha ta tsare wadda kyanwai hatta ma ta tuju al har wannan musa ta mutu dan yunwa kenan dare ta a gida ka ce musa ce iriya ta agwadala ko ami kai musa ce zan ta gurin aiki ko zaki ta gurin aiki musa tana kyawun ki ce a kai musa ce bana ko ban bude ta har ka mance ta anan ta mutu haka ta mata fa da halat fi hana sai wannan musa ta sanya ta cikin wuta yuqalu yace ana cewa Allah ne masani la anti ada amaitaha ke biki ciyar da wannan musa ba wala saqaitaha ko biki shayar da ita ba hina ha lokacin da kika rike ta wala anti arsaltiha kuma ke biki saki wannan musabba fa aka taje ta ci min hashashil ard na cikin hashashi aka ce kwarurruka na kasa kenan aida ta bata ta zo ta cikin gaso ta cika za ta ci kwari ta ci me ko to kenan bata barta ba ta wuto ta ci kwarurrukan kasa bata barta ba ta je yawo ta rike ta kenan me zaka gane anan duk abu mai rai in ka azabtar da shi sai sanya dabba tana iya sanya ka wuta ko ta sanya ka aljanna ya ba kare ruwa ya shiga aljanna ta azabtar da kyanwa ta shiga wuta kenan zan mu gane duk abu mai rai mai rai kenan girmama shi ake a jikan shi ko da dabba ce sai mu tsaya da ganin insha Allah sai mu tashi satin gaba idan Allah ya kai mu tare da lafiya hadisi na 380 da fata abinda muka karanta Allah ba mu dadan abinda ya kai kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu karfin aiki da abinda muke faɗa Allah sa mu rika jin tosayi na dabbobin da mutanen tunda ba faɗi ba Allah sa mu rika cika mu ma gaba ɗaya Allah ba mu ya tusa mu tausayin mutane tsakankaninmu da tausayin dabbobi da kowa subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka